بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki ya jero sunayen annabawa da littattafansu tun daga cewa kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa lasbata وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ولا نلوم فيهم فإن آمنوا بالسلامات فقد وإن تلوموا في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع عليه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عدلون ولتحاجون في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا لكم أعمالكم ولنا مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والإسباط كانوا هدى النصارى ولا أنتم أعلم عن الله ومن أفضل من ختم شهادة عنده من الله وما الله بغافل أما تعملون cewa su yahudun nan wanda aka lissafa musu waɗannan annabawa da littattafan da da addininsu da littattafan da suka zo da shi to su suna cewa su ai ‘ya'yan Allah ne masoya Allah ne haka Allah ba zai azartar da su ba kuma har yanzu su jikokin annabawa ne yayan annabawa ne jikokin annabawa ne haka Allah ba zai azartar da su ba sai Allah ya ce tilka ummatun qad khalat su wadancan kam ai al'umma ce wacce ta riga ta wuce ta riga ta ji ta wuce ku abin da kuka aikata shi za a saka muku da shi su ma abin da suka aikata shi za a saka musu da shi tilka wa mutum arsalat la ma kasabat abin da aikata na alkhairi nata ne za ta ganshi la ma kasabat wa lakum ma kasabtum kuma abin da kuka aikata in da kirki ne za ku gani wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba za tambayi ba za tambaye su cewa yaya suka baro waɗancan mutane ba za ka idan ka je lahira Allah ba zai tambaye ka me sa ka bari a duniya ana aikata abu kaza ba me sa ka bari a duniya ana aikata abu kaza amma zai tambaye ka abin da ya shafe ka da ka damu da abin da ya shafe ka kar ka damu da abin da ya shafi mutane kowa ya rika damuwa da damuwansa musamman abin da ya shafi harkan addini harkan ibada ba wai muna nufin cewa a'a kowa ya fita sha'anin kowa kada ya mu'amala da kowa ba a'a ba haka ba za ka yi mu'amala da mutane za ka yi mutane nasiha za ka ba mutane shawara mai kyau amma idan ka je lahira ba za a tambaye ka ya kabaro suwa ne ba wani hali suke ciki ba kai ne za a tambaye ka abin da kai wasu wani nan a baya in mai amfani ne za ka ga amfaninsa in ka ba su shawara na alkhairi ko ka musu nasiha ta aikata aikin alkhairi suka yi to za ka samu ladansa amma in ba haka ba su Allah ya ce laha ma kasabat ita wannan al'umma abin da ta aikata za ta gani walakum ma kasabtum kuma abin da kuka aikata shi za ku gani wala tusaluna amma kanu ya'maluna ko ba za a tambaye ku akan abin da kuka kike aikatawa ba sai dai ku a tambaye ku abin da ku kike aikatawa
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم wato annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake zaman makka Allah ya masa umarni ya rika kallon baitul maqdis shine kiblarsa shi ne jimlar farko na musulmi to a makka yana iya kallon ka'aba kuma ya kalli baitul maqdis ya hada su duka biyu ya yi sallah da ya zo madina sai abin ya gagara hakan ba zai yi ba dole udurcin zai kalla kuma duk lokacin da ya zo sallah sai ya rika tunani a cikin zuciyarsa yana ɗaya sama yana cewa ina ma Allah zai juya masa wannan ƙibla ya koma ƙiblan kakansa na Ibrahim shi ne Ka'aba to sai Allah ya masa umarni kamar yadda za mu karanta nan gaba kuma da ya je Madina ya samu Yahudawan Madina da so ga yana kallon ta Kudus to sai abin da musu daɗi suna ganin ai kiblarsu ta yi iri ɗaya kenan to annabi sallallahu alaihi da ya zo madina sai da ya yi wata goma sha shida zuwa sha bakwai yana kallon baitul maqdis yana sallah sai daga baya Allah ya masa umarni ya juya to da ya juya din nan sai waɗansu daga cikin mushrikai ko yahudu sai suke mamaki me zai biye da manzon Allah shine Allah ke sai qulu subha'u min an-nas wawaye daga cikin mutane ko yahudawa ko nasako mushrikai ya ce ta ma walle wa kullatukum an kullatukum allati kanu alaiha su wayannan kam me ya biye da su akan kullu da suke a da ai da suna kallon baitul maqdis ne me yasa yanzu kuma suka juya suke kallon makka a sai kuru su ba min nasi ma walle ma kullati mullati kanu alaiha sai Allah ce ga ya mutu ya rasulullahi qul lillahi al-mashriq wal maghrib ai da mahudar rana da mafadar rana duka na Allah ne ma'ana kowace jiha ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa in dai Allah ne yake a kalla to magana ta kare ba ne makarin bayani tunda wani waje Allah ya sa fa aina ma tawallu fa samma wajhullah da ka ya Allah ta jiya musu al-mashriq wal maghrib lillah da mahudar rana da faduwarta dukan Allah ne sai Allah ya ji man ya jawo shine ke shiryar da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ba wai kallon yamma ko kallon gabas ko kallon arewa ko kallon kudu shine shirya ba ha Allah wanda ya ga dama yake shiryarwa amma dukkanin sassa kowane bangare ai na Allah ne Allah shi ke da iko ce ga inda yake so a kalla a bauta masa ya hadi man yasha ila siratul mustaqim Allah shi ke shirya da wanda ya ga dama zuwa ga hanya maridaiciya Allah ya shirye mu ya bar mu akan hanya maridaiciya albarkan manzo Allah
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان لا ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله يسير وكذلك هكا هو الأم من زم الله sallallahu alaihi wasallama ja'alnakum ummatan wasatan muka sanya ku ku zama al'umma matsakaiciya wato mafi girma mafi daraja kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas duk ya al'ummatai tun daga kan annabi adamu babu al'umma da take al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yadda babu wanda ya kai annabi muhammadu a cikin annabawa haka a cikin al'ummatai duka babu al'umma da take al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama girma da daraja a wajen Allah Allah yake cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan shine muka sanya ku zamo al'umma wacce take mafi girma mafi daukaka matsakaiciya kuma ita ce za ta zama shaidan al'ummatai a ranar tashin alkiyama litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasul alaikum shahida Allah ya sanya mu mu al'umma manzo Allah mu ne muke shaida wa al'ummatai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashin alkiyama wani annabi zai zo da mutane ɗan kaɗan wani ya zo da mutum biyu wani ya zo da mutum ɗaya wani ma ya zo shi kaɗansa bai samu ko mutum ɗaya da ya bi shi ba annabi Musa al'ummarsa tana da yawa amma shi ma al'ummarsa ba ta kai al'ummar annabi Muhammadu yawa annabi Muhammadu shine al'ummarsa take da yawa su suka sarari gaba ɗaya to ya ka je lahira manzo Allah ya ce yana cewa mu ne na karshe ko mu ne na farko a cikin al'ummatai mu ne al'umman karshe mu al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in an je lahira mu ne farkon hisabi nanu al-akhirun al-awwaluna mu ne farkon wanda za a yi mana hisabi wato al'umma manzo Allah ita ce farkon al'umma da za a yi mata hisabi a ranar tashin alkiyama idan aka zo bayan an yi mana an gama hijabi kowa ya san kafin kowa ya san matsayinta in an gama al'umma manzo Allah aka shiga na sauran al'ummatai to bayan sun bada su suka ce ma ja ana min bashirin wala nazir ba wani manzo mai gargadi ko mai albishir da ya zo mana Allah ce ƙarya ku ce kabja kun bashirin wa nazir lallai mai gargadi da mai bishara ya zo muku sai al'umma manzo Allah ya ubangiji lallai mu muna shaidawa cewa wa'annan manzannin ka sun zo sun isar musu da sako amma sun kidi sai ya ubangiji ba su yi zamani da mu ba ya aka yi suka sani sai ce to kun ji abin da suke faɗa sai ce a ai mu annabi Muhammadu ne ya gaya mana sai ce a tunda annabi ne kam magana ta kare to mu al'umma manzo Allah mu ne shaidun al'ummatan da suka zo kafin mu mu ne farkon wanda za a yi mana hisabi wato al'umman manzon Allah ita ce farkon al'umman da za a yi mata hisabi al'umman manzon Allah ita ce al'umman da za ta yi wa al'ummatan da suka zo kafin ita shaida ita kuma annabi Muhammad ne zai yi mata shaida litakunu shuhada ala nasi saboda ku zamo shaida akan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai zo ya muku shaida wa kayfa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ubai ibn Ka'ab yace masa karatu ko wani daga cikin sahabbai yace Allah ya saka mun karatu yace Allah ne ya kira ni da sunana yace kware kuwa ka zo kai mun karatu yace ya sallah ni in ma karatu kai da alqur'ani ne saukawa yace Allah ne ke karanta mu sai ba karanta masa suratul nisa to da yazo fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala wala shahida sai hawaye ce to manzo Allah ce ya isa ya isa ya isa saboda ya tuna ran da kiyama take sallallahu alaihi wasallam وما جعل القبلة التي كنت عليها ومسن يا مكة وانا قبلة دكتر شيء أكنت با نا كلهم كعبة إلا إن أعلم من يلي مهيبة باتي سيدا مسن من يتبع الرسول وانين يكيوا منذوب إليه وانين يزيد من جنة ممن ينقلب فوم غاني wane ne zai ba manzon nan baya zai kidinsa min manyan kalibu ala akurai wanda zai juya ya ba da baya don saboda lokacin da ayan juyar da kibla ɗin ya zo wannan shi ne wato canza kibla shi ne farkon nuska cikin alkur'ani shi ne farkon abin da aka fara sokewa da ana kallon baitul maqdis ana sallah da haka da madina manzo Allah yayi sallah yana kallon baitul maqdis na wata goma sha shida zuwa sha bakwai yana roƙo Allah yana kallon sama Allah ya ce kad nara taqallubu jika sai fa la yunna kullu yan tarbiha kamar yadda zai zo a gaba to annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da bukatar shari'a yana cikin sallan azhar a masallacin bani salma inda ake cewa masallacin masjidu qiblatayn masallaci ne kibla guda biyu yana sallah yana kallon baitul maqdis an yi ka'a biyu sai ayan ta sauka kad nara takalluba wajhika bis samai falan walli naka qiblatan tardiya walli wajhaka شطر المسجد الحرام sai juya da nan yake kallo sai juya ya dawo yana kallon gabas aka kara sadaka a biyu sai za ke cewa masallacin masjidi kiblatai yanzu haka in ka je madina in kana so za ka zai ziyarar masallaci amma masu cewa ba za su ziyarci manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama su kan duka suna cewa ziyaran wajen ba dole bane amma in ka je tun da kai ka samu dama kana da dama ka je ka yi ziyara a wajen za ka ga za ga inda ake kallo sai aka juya a kuma kallon gabas labari bai samu mutanen uba ba sun yi la'asar haka sun yi magariba haka sun yi isha'i sai suna cikin sallan asubahi sai wani ya ce ma jiya yardar ba ko kuma jiya sako ba ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a juya a daina kallon Qudus a dawo kallon Ka'aba sai suka juya wannan kada ya baka mamaki cewa waɗansu mutane suna kin suna nuna cewa wai ziyarar manzon Allah ba dole bane na ji wani yana faɗa wai idan ka biya kuɗinka ka tafi umra ko hajji ka je ziyarar manzo Allah kai barnan kudin ka ne a'udhu billahi wai kai barnan kudin ka ne ai zuwa ziyarar manzo Allah baya cikin haji baya cikin umra kuma ai ba manzo Allah ka ce ka je ka ziyarta ba masallacin sa aka ce ka ziyarta to ya kai kenan manzo Allah ya ce ba masallacin daraja kaga ai ba za ka hada shi da masallaci ba kuma yana kusa a cikin masallacin dole ka yi ta cikin masallacin a cikin masallacin za ka yi sallah manzo Allah yana kwance da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suna kwance a cikin masallacin kuma ana sallah kullum suna ji gaskiya ne zuwa ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya cikin rukunin haji baya cikin wajibai na haji amma ya kowa hausawa suna cewa yaba kyauta tukui annabin nan shi ya kawo maka wannan addini inda bai kawo maka wani mukan ma ba za ka je ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajensa ya roka wa mutane gafara a wajen Allah saboda idan aka zo wajensa ana neman gafara to shi kuma zai nema mutane gafara a wajen Allah kuma ziyarar manzo Allah annabi ya ce duk wanda ya ziyarce ni a yanzu haka Allah ya azurta mu ziyarar manzon Allah sai ce duk wanda ya ziyarce ni yanzu haka a Madina kamar ya ziyarce ni ina raye to waye ke so wannan gara ba ta wuce shi sannan kuma yace a idan mutum ya mini salati a duk inda yake ana dawo min da raina ina ba shi amsa da kaina musamman daren juma'a da ranar juma'a wata rana bilal ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bilal ya musulunta tun ranar farko na musulunci wanda ya fara musulunta a duk duniya gaba ɗaya ita ce sai da Khadija daga ita sai sai na Abubakar sai a sai Zaidu sai sai na Ali sorry sai sai na Ali da Zaidu to zo na sa cikin yara sai na lokacin da wuce shekara goma ba shi ya wata wa gunki da ke sa ke ce masa karrama Allah waje hawo saboda da ya sujada wa gunki ba shi to Bilal na yana cikin na farko farko a musulunci ya shekara goma da manzon Allah a Makka ya je shekara da manzon Allah goma sha shekara goma sha uku da manzon Allah a Makka shekara goma da manzon Allah a Madina shekaransu ashirin da uku suna tare yana cikin wanda ake azabtar da su saboda kawai sun yi imani da manzon Allah sai rana ta yi zafi a jiya kwantar da shi a kan dutse babu riga a jikinsa kuma a ɗaura masa wani dutse a kirjinsa ba abin da yake iya cewa sai ahad ahad ahad to duk da haka kaga ya shekara 23 da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah Bilal yana raye yayi zamani da Sayyidina Abubakar shekara biyu da watanni a zamanin Sayyidina Abubakar din nan sai ya ji cewa ba zai iya zama garin da masoyinsa mai gidansa baya nan ba gaba ɗaya sai ji madinan ta masa kunci duk da annabi ya ce madina khairul lahum law kanu ya'lamun shi dai masoyin sa baya ci ba zai zama garin sai ya roƙi sai na Abubakar yace da Allah ya bashi dama ya tafi sha ko zai samu sauki sai na Abubakar bai bashi dama ba sai na Umar da ya hau da yake shi ya dade ya kai shekara goma da watanni da Bilal ya masa sai ya bashi dama sai ya tafi da ya tafi ya je shekara ɗaya biyu uku hudu biyar bai zo Madina ba yana bacci a cikin mafarki sai annabi ya zo masa haka manzo Allah ce duk wanda ya gani a mafarki ni ya gani fa inna shaytana la yatara'a bi man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan wanda ya gani a bacci ni ya gani da gaske fa inna shaytana la yatara'a bi shaytan baya shiga irin nawa fa inna shaytana la yatamassalu bi shaytan baya kama da ni sai ce bilal ma hajji jikwa ya bilal amma ana laka an ta zura na bilal wannan wani ne santa ne shi lokaci da yi mana ka ziyarce mu ka duba wanda ya shekara ashirin da uku da annabi muhammadu amma annabi na ce masa bilalu wani irin ne santa ne wannan lokaci da yi mana ka ziyarce mu bilal sai tsammanin mafarki ne kawai haka na jin daɗin bacci da ya sake koma bacci wani dare ya sake irin wannan mafarkin sai ya gane cewa wannan dai mafarkin ba wanda za a bacci ba nan da nan ya shirya sai madina yana zuwa madina sai ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce birgin akan kabarin yana kuka sai mutane suna cewa bilalu kai mana kiran sallah wannan mutum da sai ce wallahi ba zan iya ba da idan na kira sallah zan shiga cikin gidan manzo Allah ta yarda Allah an kira sallah yanzu kuma idan ni kira in ni kira sallah wa zan je in kira sai na ta kuka sai ga sayyida sayyida shabab halin janna sayyidi Hassan da sayyidi Hussein jikokin manzo Allah kayan sayyida Fatima sun zo suka rungume shi rungume suka ce kai mana kiran sallah mu tuna da mu ita wallahi da ba dai irin ku ba sa nema a ki ba da ba zan yi ba yaje ya hukan dandamarin kiran sallah yace Allahu akbar Allahu akbar gaba ɗaya garin mutum sai ta girgiza an ji muryan da ake ji zamanin Annabi Muhammad yana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ga maza da mata manya da yara suna fitowa suna zuwa masallaci tun annabi ya dawo ne annabi ya dawo ne suna jin sun ji muryin da suke ji zamanin masoyinsu annabi Muhammad. Wanda ya rayu a jiki yace tun da manzo Allah ya bar duniya ba a taba kuka a Madina ba kamar wannan rana ranar da Bilal ya kira sallah. To kaga fa yanda ake son annabi Muhammad. Allah ya kara mana son annabi. Allah ya bar mu da manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. to wanda ya rayu da manzon Allah manzon Allah ce yazo ya jefe shi ina kai da baka rayu da shi ba wani gabo ya ce maka ran ka wai ka zai yara manzon Allah ka bata kudin ka ai shi ne ya bata bakin sa Allah ya mana magani mu da Allah azurta mu ziyara manzon Allah duk lokacin da muke so barka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun je Allah maimaita mana wanda ba su je ba Allah ya ba su shi ne a nan Allah ya ce manzo Allah a kad na ta yana cewa a kawul yana cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasulun alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha wa musanya ka wannan qiblan da kake kanta ba na juyawa ka'aba illa lina alama sai dan musani ممن ينقلب على عقبيه wane ne illa ina la mai tabi wa rasula dan mu san wane ne yake yi wa almanzo Allah biyayya waye ne yi manzon Allah waye ne imani da shi mimman yan dalilu ala tabi kuma wane ne ya juya ya bada baya ya kidi saboda kai an san da kibla to san da kiblan nan ya sa wasu ridda yahudu suka ce to dan ne sai ina bin kiblan mu je zai daina to yasa mutane da yawa wasu suka ridda suka daina musulunci in man yanqalibu ala aqibai wa in kana la sabiyatu illa alladhina hada Allah ko da ya kasance dai tuya wannan yana da nauyi akan wadansu ya ga musu abu mai girma mai nauyi da suna kallon baitul maqdis adawa na kallon kaaba da kabe da illa alladhina hada Allah sai dai waɗanda su Allah ya tafiyar da su su kan wannan abu ne mai sauki duk inda Allah ya ce a duniya dama su kan samina wa fana duk abin da Allah ya ce yayi babu tambaya dan me kawai za a bada kai kuma ka Allah yudi ya imanakum to sai wasu suka tambaya Rasulullahi to dan uwan mu sahabbai waɗanda suka tafi su lokacin ba tun da kiblan ba tun da an shekara ɗaya da wata shida a shekara ɗaya da wata hudu ko da biyar aka yi ana kallon baitul maqdis to wanda suka mutu a wannan tsakanin su mai hukuncin su sai Allah ya ce a وما كان الله ليضيع إيمانكم ai wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi so kalli baitul maqdis suka yi sallah Allah ba zai tozo ta imani su su ma zai ba su gado su kake inna Allah bin nasi la raufur rahim shi Allah yana tausayin mutane raufun nan wato wato tsananin tausayi shine rauf Allah yana tsananin tausayin bayansa rahimun kuma yana yana jin kan mu'minai wa kana bil mu'minina rahima
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
قد نرى تقلب وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فإن ولا الحق من ربك وما الله بغافل أما تعملون أه؟ وما الله بغافل أما يعملون الله بلو كشن سركي تيكا منا فرق الإسلام سوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا كلن سما kuma yana jijiye wannan magana a cikin zuciyarsa ina ma da Allah zai juya min kiblata zuwa ga kiblan babana a kakana na Ibrahim ka ba kenan shi ne Allah ya juya maza shi ne yake cewa qad nare taqallubu wajhika hakika mun ga jujjuyawan wato taqalluba wajhika fis samai jujjuyawan fuskanka a sama kana kallon sama kana juyawa kuma kana magana a zuciyarka قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ترضيها ذات دام جويا مكة دام جويا مكة إرن قبلة دقيقة دام جويا دقي إرن قبلة دقيقة فلنولي انك قبلة ترضاها قبلة دقيقة كده كلهم كعبة دام جويا مكة يا رسول الله أي من قابل دقيقة أبيك to haka kawai yau ya kusa da masjid haram kawai su dace to ka juya ka kalli wajen masallacin haram masjid haram shine masallacin ka'aba kenan nan da nan Allah ya bashi umarni shine kamar yadda muka faɗa a baya suna cikin sallar azhar sun yi raka'a biyu sai wannan umarni ya sauka sai suka juya suka karasa amma sallar la'asar ita ce aka fara yi ana kallon ka'aba gaba ɗayanta sallar azhar rabi'a ce amma la'asar ita ce kullum sallar da aka fara yi ana kallon ɗakin kaba gabas ɗakin kaba a falin wani na tulayen tarbiya ka wani waje ka shafar masjid haram ka fuskantar da fuskanka wajen masallaci ne alhurma masallacin makka kenan masallacin da duk wanda ya shiga wa man da salahu kana amina makka ba duk wanda ya shiga ya zama amintacce ba wanda zai cutar da shi وإنه الحق من ربك wannan shine gaskiya daga Allah ubangijinka kuma Allah ya gafin amma ya'malu amma Allah bai gafala da abin da su waɗancan mutane suke aikatawa ba cewa ma wallahi kuntum lati kanu alaina duk wannan kare da ne ka Allah yana tsaye da su bai gafala ba
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب لكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبيه قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله من وقت سركي yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya rasulullahi su ba waɗannan kafirai sun riga sun zama kafirai ban gada mai jiyar da su ba wala in ataita alladhina utul kitaba su waɗannan wanda aka ba su littafin nan ko da za ka zo musu da kowane irin aya ne walau jabin kullu ayatin la yu'minu hatta al azaba ladhi kowane irin aya ka zo musu da shi to ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai raɗaɗi a wani wajen ka Allah ke a yake fada ne yake cewa wala ina taita allazina utul kitaba ko da za ka zo wa waɗanda aka ba su littafin nan yahudu da nasara kenan ko da wani irin aya za ka zo musu bi kulli ayatin ma ta biyu qiblataka ba za su fuskanci qiblarka ba inda ka kalla kake ibada kake sallah ba za su fuskanci wajen su su yi ibada ba kowane irin hujja za ka zo musu da shi kowane irin mujiza za ka zo musu da shi ba zai musu amfani ba wa ma anta bi tabi'in qiblatahum kuma kai ma ba za ka biya qiblar su ba wa ma ba'du bi tabi'in qiblat ba'd kuma yahudu ba za su yi alqiblar nasara ba nasara ba za su biya alqiblar yahudu ba kamar yadda Allah yake cewa dai cewa idan kuka yi fa ana bari'un mimma ta'malu antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malu ni nayi bara'a akan abin da kuke aikatawa kuma kun yi bara'a akan abin da yake aikatawa kamar yadda yake cewa noje lakum dinukum waliy din kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budtu ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ku kafirai ni ba zan bauta abin da kuke bauta ba kuma wala antum abidina ma abudu har abada ba za ku bauta abin da muke bauta ba wala antum abiduna ma abudu abin da nake bauta ba har abada ba za ku bauta masa wala ana abidun ma abudu ni ma ba zan bauta abin da kuke bauta ba wala antum abidina ma abud lakum dinukum wal yadin ha kowa ya rike nasa tunda kowa ba zai bi na kowa ba shi kenan kowa ya rike nasa ko ya wuta suna cewa suna kan tunawa ba rowa bane mugun zama ne ko haka kuke cewa suna kan tunawa ba rowa bane amma mugun zama ne to kowa ya rike nasa to sai na Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala ina kayta alladhina utul kitaba waɗannan wanda aka ba su littafi yahudu da nasara in ka zo da kulli ayatin kowane irin aya ka zo musu da shi na hujja ko mu'jiza ba za su gani ba ma ta biyu kullata ba za su taɓa kiblata ba za su kallon kaba kaba su ibada ba wa ma an tabi tabiyan kiblatan kuma kai ma ba za ka bi nasu kiblat ba tun da yanzu an biyar da kayan da ka kalli baitul maqdis wa ma ba'dhum bi tabiyan kiblata ba kuma su ma ƙarya suke yi yahuda ba za su bi nasara ba nasara ba za su bi yahudu ba dama bayan sun ce wakalatul yahudu laysa nasari ala shay'in wakalatul nasari laysa yahudu ala shay'in wa hum yasmuna alkitab suka suka sake cewa kuma a duk wanda ba bai yahudi ba wa qalu kunu hudan aw nasari ta tabi wa kaga duk alkufru milla wahida duk kafirci haka su ma ba sa bin kiblar junan amma ba su gudanar kiblar ta ba ya rasulullahi wala ne ta ba ta ahwa'ahum idan baka bi son zuciyarsu su wayannan kafirai ko mabiyanka suka bi son zuciyarsu ba da lalija kan ilmi bayan ilimi ya zo maka daga Allah min ba da ma ja kan ilmi bayan kuma bayan ilimi ya zo maka daga Allah innaka idan lamina zalimin in dai ka bi son zuciyarsu ko ko al'umma manzo Allah ko ka bi son zuciyarsu to lallai kun zama cikin azzalimai ya rasulullahi in kai haka ka zama cikin azzalimai annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya gaya manzon Allah abin da yake saboda bawan sa amma ana yi da manzon Allah ne amma al'ummar sa ake nufi haka duk wanda ya son zuciyarsa ya je ya bi Yahudu ko Nasara to wannan ya zama cikin azzalmai in ba da ma za ka ilimi bayan ilimin haka ya zo maka ga alqur'ani mun saukar maka kuma ga shi mun ce ka daina kallon baitul maqdis ko kuma kalli ka'aba innaka idhil min adh-dhalimin in dai kai haka ka mutum zuciyarsu bayan ilimin ya zo maka lalle ka zama cikin azzalmai
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
قد نري تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبي قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ألا يتجاه من سوى قد لا يتقلب وجهك في السماء فلن ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام wato ka fuskantar da fuskanka ta wajen ɗaki mai alhurma wato masallaci mai alhurma wa haisu ma kuntum a kowallu zuwa kunshafara duk inda kuke ko ina kuke a bayan ƙasa to ku dinga kallon ta inda makka take misali in kana cikin masallacin harami na makka to ka'aba za ka kalla shi za ka an kewaye ka'aban ana kalla wai na kallon gabas wai na kallon yamma wai na kallon kudu wai na kallon arewa wai na kallon gabas maso kudu wani haka dai ana kewaye da ka'aba in kana waje da masallacin ka'aba to masallacin za ka kalla in kana a in kabar in kabar jikin masallaci to ta inda masallaci yake za ka kalla in ka bar makka to za ka kalli ta inda makka take sanan za ka kalla kai sallah saboda canje kibla بدنا لتقلب وجهك في السماء فلنولي كل ان ترضيها وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم بإن كتب فولوا وجهكم شطره ko a wata duniya kuke to kalli ta inda makka yake nan ne kiblan wa innal ladina utul kitaba sani waɗanda aka ba su littafi la ya'lamuna wallahi sun sani annahu alhaqqu min rabbi cewa wannan cewa za a ji yadda kai wata rana daga kallon baitul maqdis zuwa ka'aba wallahi wannan ya zo a cikin littafan sun sani wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna wallahi sun sani annahu alhaqqu min rabbihim gaskiya ne ya zama daga Allah ubangiji su kuma Allah da zafin an ma ya'malu Allah bai gafara da abin da suke aikatawa ba walai na kegan lazi na wutar kitaba ko da ka zo wani nan ma'abota littafi bi kulli ayatin kowane aya ma ta biyu kiblatar ba za su bi kiblatar ba wa ma an ta bi tabiyan kiblatar kai ma ba za ka bi nasu kiblan ba wa ma ba zai bi tabiyan kiblatar ba kuma su ma ba za su bi iblan junansu ba yahudu ba za su bi nasara ba nasara ba za su bi yahudu ba wala in ta ba ta hawa'un ya rasulullah in ka fitan zuciyarsu to lallai ba'da min ba'da ma za ka min ilmi bayan ilimi ya zo maka inda ka yi zallan na zalimi to ka zama cikin azalimi alladhina atinahum alkitaba su waɗanda muka ba su littafi ya'rifunahu ai sun san annabi muhammad kama ya rufu na abna'ahun kamar yadda suka san ‘ya'yansu abdullahi bin salam ya ce wallahi ni ban san ɗana ba sai lokacin da aka haife shi amma annabi muhammadu na san shi tun kafin ya zo na san ma inda zai hijira ya koma don haka ne ma yahudu suka zo suka tare a madina saboda sun karanta a littattafansu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo Madina ne wajen hijirarsa kuma suna gaya wa kafiran da suka samu mushrikai na Madina suna gaya musu cewa da sannu Allah zai aiko annabin karshen zamani za mu haɗa kai da shi mu kashe ku muku kisan adu adu da iram amma da ya zo da ya kasance ba a cikin su ba sai ya zama sun yi girman kai sun kijin abin da Allah ya aiko musu don haka Allah ya ce nan su yahudun nan da su nasara allazina atayhum kitaba wanda muka ba su littafi yarifunahu sun san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun san sifofinsa kuma sun san cewa wata rana Allah zai juyar da shi wannan kibla ya bar kallon Baitul Maqdis ya dawo yana kallon Kaaba yarifunahu kama yarifuna abnahum sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu Abdullahi Salam ya ce mun fi sanin annabi Muhammadu fiye da yadda muka san ƴaƴanmu. Wa inna fariqan minhum amma waɗansu daga cikin su su ma abota littafin na la yaktumuna al-haqqa wallahi suna koyi gaskiya wa hum ya'lamuna al-hali sun sani to kaga nan ana yi ne da duk wani wanda Allah ya baki wani ilimi in Allah ya azurta ka da ilimi kowane ilimi to kada ka yi rowan ilimin ka bayyana ilimin ka yi amfani da shi amfani wato amfani ilimi aiki da shi in mutum ya tara ilimi bai yi aiki da shi ba to ya zama kamar jaki ya zama ya yi kayan littafi kamar san limineri ya hamilu asfara a wani wajen Allah na ina zuban tafi da kaman da kare in ta amila alai yalhaq aw tatruku yalhaq to kaga ana so mutum duk abin da ka sani sai sa manzo Allah yake cewa ballighu anni walau aya aya ɗaya ka sani ka san ma'anarta to ka gaya ma wani shi ma ya kai gaba gulma kai ba alheri ne sai hadisi ɗaya ka sani ka yi bayanin ga mutane karka ce a ni ilimi na ba yawa ban sani ba me zan ce a'a wannan din da kare na wani ba yi shi ma ka isar da shi sai sa manzo Allah ya ballighu anni walau aya ko aya ɗaya ne ka sani kai sar ka isar da sabon Annabi Muhammad kai ma ka ce manzo Allah ya tada ayata ka shiga layin layin malamai dama Allah yake cewa al-manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ulama'u warasatul anbiya' malamai su ne magada annabawa fa innal anbiya lan yurithu dirhaman wala dinara su annabawan nan ba su bar dukiya ba sai da fifi suka gadar ba inna ma warathu ilm sun gadar da ilimi ne man akhadha bihi akhadha bi hazzin wafir manzo Allah duk wanda ya riko da shi kuwa ya yi riko da rabo cikakke Allah ya ba mu ilimi mai amfani da ka ba a koyi ilimi duk abin da ka sani ilimi to ka fitar da shi yau ko lakani kake da shi ka fitar ka ba wani shi ma ilimi ne sirri ne karka ce wannan boye shi ake yi a ka fitar ka ba wani in ya amfani da shi za ka samu lada tunda shi ma ilimi ne ilimi ne wanda wani bai sani kuma zai yi wata rana ka zo kai na ka yi bata ba ka ba wani ba ka zo kana nema an ta ko ni bawan Allah yana da wani lakani mai karfi na samun abinci daga ya ga Allah zai kawo masa abinci kuma ya hana kowa to su kuma kasan malami da malami su kuma sauran da ya hana sun san yana da sirrin suka bi suka bi sai suka yi sarwa ko Allah ya kwatar da sirrin sai gara ya cinye takarda bai ga bai ba kowa ba sai ya zo ya ce da Allah kana da hakimin kaza sai sai yana da shi shiru sai sai ba wannan ba duk da zai sai ba wannan bane haka ya zama zai ce saboda ne ya koyi ilimi da ya bayar ba za ma su mata addu'a ya mata ba in kuma ya mata dama ya taɓa ba wani da Allah wani sirrin da na baka ni na duba na ban gani ba da Allah ina naka yake shi kenan sai ka amfani da shi haka masu kundi karka da kundin ku ta bayarwa ku ba mabukata ku amfani da shi ku samu lada in sun samu biyan bukata za ku samu lada duk wanda ka bayar sirri na sunan Allah ya ja sunan Allah bukata ta biya za ka samu lada da haka kowa mai kundi ya karkada kundinsa ya rika ba bayan Allah suna amfani da shi amma ya zama sunaye ne na Allah ko ayoyin alkur'ani masu girma Allah ya mana jagora guda haka Allah yake cewa nan allazina atina min kitaba wannan muka ba su littafi ya rufuna sun san manzo Allah kama ya rufuna abnahum kamar yadda suka san ƴaƴansu wa inna fariqan minhum ni wani bangare daga cikin su a ma'abuta littafin nan yahuda da nasara la yaktumuna al-haqqa wallahi suna koyi gaskiya shine sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa wata rana za a canza masa kibla daga baitul maqdis da kuma kaaba duk suna koyi wannan wa hum ya'lamuna al-hali sun sani koyewan ba na kuskure bane na ganganci ne inda sun sani suke koyewa don haka ɓoye ilimi manzo Allah ya ce duk wanda ya ɓoye wani ilimi to ran ta jan kiyama za a masa linzamin da linzami da ilimin a jashi da ya cikin wuta man katama yawman aljamahu Allah bil jami lin nar yawm al qiyamah aw kama qala ibn Hazm ma'ana duk wanda ya ɓoye wani ilimi to wannan ilimin shine zai masa jagora zuwa ga wuta amma ilimin ka nemo ka zo ka ba da shi kowa ma ya amfani da shi ya samu tunda da ana boyewa kai ma ba za ka samu ba don haka mu daina irin a daina irin wannan abu ne wanda yake ba mai kyau ba amma Allah nan yace wa inna fariqan minhum ai wani bangare daga cikin su saboda su din laisu sawa'a su ma ba bautar jami'in ba daidai bane akwai mutane kirki a cikin su irin su Abdullahi Salami da makamantansu Allah yana cewa min al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli hum yasjudun suna tashi kuma da dare suna tsayawa ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah na at-taura ko na injila in yahudi ne su karanta at-taura in yahudi ne su karanta injila yahudi yasjuduna kuma suna sallah suna yin sujjada wa Allah to kaga kuma Allah ta yi akwai mutanen kirki a cikin akwai mutanen kirki ba dukkan su ne suka haɗu suka zama ɗaya ba sai sa Allah ya ce wa inna fariqan minhum waɗansu daga cikin su suna ɓoye gaskiya alhali kuma sun sani da gangan suke ɓoyewa ba ɓoye gaskiya bai da kyau ko na shaida ne in ka san gaskiya ka fito ka faɗi gaskiya duk abin da zai faru ya faru وما ذا بعد الحق إلا الضلال ba wani abu bayan gaskiya sai bata in ka dai mutu yake ki gaskiya sai sai bata na ga kula da gaskiya mu da gaskiya in mun samu ilimi kuma mu yaɗa shi gurgudan iyawan to za mu dakata nan saboda yanayin lokaci ko muna tunatar da da junan mu cewa daren yau din nan yana cikin dararen da ake tsammanin lailatul qadari manzo Allah ya ce saura kwana saura kwana tara din ya kare ko saura kwana bakwai ko saura kwana biyar ko saura kwana uku ko saura kwana daya kaga daren 21 yana cikin dara ne daren 23 yana ciki daren 25 yana ciki daren 27 yana ciki daren 29 yana ciki in mutum ya dace yana ibada ko zikirin Allah ko sallah to Allah zai ba shi lada na ibada shekara sama da tamanin da uku lailatul qadri khairun min alf shahr in kai ga wata dubu zai baka shekara tamanin da uku da watanni ko wata shida haka babu riya babu wani abu a tsantsan ibada ne manzo Allah ya ce man kama lailatul qadri imanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله يبا يكو هي haka yawanci masallatai yau ake fara tahajjudi na sallan sallan dare in ka samu cikin jama'a kai fa lillahi alhamdu in baka samu cikin jama'a ko kai sai ka samu dama kai gurgudan iyawanka wannan shine dare da ake farawa manzo Allah irin wannan dare irin wannan lokacin da yake ƙara damara wajen ibada zai ban kwana da iyalai ya dawo masallaci ya tare itikafi kenan wanda ya samu dama ya yi wanda bai samu dama ko ba dole bane ibada ne kowa ya yi gwagwadon iyawansa kullum muyassaru liman khuliqa lahu kowa da abin da Allah ya hore masa yi Allah ya ba mu iko yi Allah kuma ya karba mana kuma ita da gaba da ba wata alama za ka gani ba sai dai malamai sun ce washe garin ranan za ga ranan ba ta da zafi ga kalar ranan yadda za ta zama duk malamai sun faɗi yadda abu yake zama amma ba wani alama za ka gani ba ko ka ga abu yayi sujjada ko ka ga wani abu a duk ba wani abin da za ka gani kai dai ka dace kana ibada a nan lokacin shine abin so ko kana addu'a shi ma ita ma ibada ce ana yi kaya wata mata ta fito da daddare cikin damina ta yi tsammanin wani haske ake gani na rikin ilaji kadari to ta dace da damina ne ta fito za ta je bayan gida sai ta gani walkiya wal sai ta ce kuɗi da tumaki dan abdullahi shi ne bukatanta ta yi tsammanin je ilaji kadari ne to ba wani abu ake gani ba abin da ake gani yawa iyaka in ka dace kana ibada wannan rana Allah zai baka ladan ibada na shekara tamanin da wani abu sai da aisha ce sai da aisha radiyallahu anha ta ce ya rasulullah ta Allah yanzu idan na dace da zai da ya karkare me zan roƙa sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni inna ad-dina yusrun in ka dace da daren a cikin daren in ka dace kana cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ko fa'fu anna jami kenan ko ka ce fa'fu anna ko ka ce fa'fu anni to kaga tun daga yanzu daga faduwar rana ka saba da faɗan wannan har azumi ya kare ka dinga da kaman kaman ta ka tuna kai kai musamman da daddare Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni in ka farka ya ko bacci kake ka fada baka sani ba ko zaka dace wannan lokacin ne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni in kai da iyalanka ne da yayan uwanka musulmi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna to yi ka saba da fada in ka dace shikenan bukata ta biya wannan addini sauki yake da shi ma share bin ahadu illa galabahu inji annabi Muhammad ba wanda yake ce duk abin da musulunci ya zo sai yayi yayi ta ba sai annabi Muhammad kai dai kai abin da Allah ya hore maka wani yawan sallah Allah ya hore maka baya gajiya da sallah wani yawan karatun alqur'ani wani yawan istighfari wani yawan salatin annabi wani yawan la ilaha illallah wani yawan tasbih wani yawan sadaka wani yawan taimako kowa da irin abin da Allah ya hore masa wani yawan azumi yake ya zi ba ba matsala bane a wajensa kowa da abin da Allah ya sauke masa to abin da Allah ya sauke masa nan ka rike shi da kyau shine naka da ka burke Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna daga rana ta fadi yau abin da za ka yi kenan saboda in ka dace kenan Allah ya sa ka cikin wanda suka yi ibadan shekara tamanin da wani abu Allah ya sa mu dace da wannan dare barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu dace da wannan dare muna ibada barka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ji kan iyayen mu iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka wato wannan mu da alheri Allah ya mana rahama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata wannan goma shine goma yan tawuyayi daga shiga wuta Allah ya sa mu daga ciki Allah ɗan zaura ya mutu daga wuta barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da wata bukata Allah ya biya masa duk wanda yake da wata damuwa Allah ya yi masa barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fata da da fata bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق من عطيه بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق جل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم